الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر نحمده كثيرا الله أكبر ونكبره كبيرا الله أكبر ونهلل له كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الإخوة المصلون يقول الله تبارك وتعالى ويوصيكم في هذه الآية الكريمة بتقوى ووصاكم بها ومن كان قبلكم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولهذه التقوى ثمرات أيها الإخوة المصلون فيها الفرج والمخرج من كل ضيق وسعة الرزق من الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله أيها الإخوة المصلون هذا يوم عظيم يوم الحج الأكبر يوم النحر ويوم الأضحى عباد الله أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد في هذا اليوم المبارك إلى الله تبارك وتعالى بقية مناسك الحج لمن كان حاجا فأفضل الأيام وأفضل الأعمال له إتمام ما تبقى من المناسك ثم ذبح الأضاحي كما قالت عائشة رضي الله عنها ما من عمل ابن آدم أحب إلى الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك من إراقة دم ما من عمل أحب إلى الله تبارك وتعالى في هذا اليوم من إراقة دم فإنها تأتي يوم القيامة بقرونها وأولافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض وإن للمضحي بكل شعرة حسنة وبكل صوفة حسنة فطيبوا بها نفسا عباد الله طيبوا بأضاحيكم نفوسا فإن الله يتقبلها لكم قائلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله أيها الإخوة المصلون يجب على من يسر الله له أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته إذ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآنف أنه ليس عمل أحب إلى الله في هذا اليوم المبارك من إراقة دم فاصبحوا عن أنفسكم طيبين بها نفوسكم فاصبحوا عن أهلكم طيبين بها نفوسكم واذبحوها من أجل الله تبارك وتعالى لعلكم تنالون ثوابها وأجرها وبعف ثمنها عند الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيها الإخوة المسلمون ولهذه الأضحية التي نذبحها لله تبارك وتعالى في هذا اليوم شروط وآداب من هذه الشروط عباد الله أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والضال والمعز وشروطها الثاني أن تبلغ سنوات معينة محددة شرعا ومن الإبل وهي البدنة أن تبلغ خمس سنين ومن البقر أن تبلغ سنتين ومن البئر أن تكمل سنة كاملة ومن الضأن ستة أشهر يوم مسلمين wannan rana ce mai matukar muhimmanci da albarka wannan rana ce da Allah madaukakin sarki ya tare manya-manyan ayyuka a cikinta cikin kwanaki goma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sune mafiya alkhairin kwanaki a duniya wannan rana ita ce take cike goma su ita ce ranar haji babba ita ce ranar layya ita ce ranar da ake yanka zuwa ga Allah madaukakin sarki ranar da Allah ya tara mata cilin albarka a wannan rana babu aikin da ke da tsada yake da daraja irin cikon ayyukan hajji ga waɗanda Allah ya kaddara mahaddata sai suke haji ko suke makadan ayyukan hajji waɗanda suke gida babu aikin da yake da falala yake da daraja yake da albarka irin zubar da jini nana aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk ayyukan dan adam babu wanda Allah yake so a wannan rana irin zubar da jini yace idan mutum ya yanka duk abin da ke jikin wannan dabbar gashinta da kofatanta da kohanta za su zo cap a ranar gobe alkiyama haka za su tattaru a haɗa wa mutum su gabaki ɗayansu a ranar alkiyama lokacin da mutum ya yanka yace bismillah Allahu akbar hada mink walak hada anni wa an ahli baiti lokacin da yanka Aisha ta ce duk wancinin ba zai je kasa ba har sai ya je zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ya mai ma'aji sannan zai jira a wannan kasa din amma sharadi mutum ya kasance ya yanka dan Allah dan neman yardar Allah ba dan bajinta ba ba dan burge unguwarsu ba ba dan ketare ni ba ba don hana yin zuru ba ya yanka ne kawai don neman kusaci ga Allah maɗaukacin sarki ya sa ce lan yana Allah nuhuha wala dima'uha walakin yana nuhu taqwa minkum jinin da naman ba su da inda za su je ga Allah maɗaukacin sarki amma tsoron Allah da biyayya da ke zuciya ku wannan shi ne zai je zuwa ga Allah maɗaukacin sarki nana Aisha ta ce wannan jinin ba zai isa ƙasa ba har sai Allah ya mai ma'aji ya mai alfarma don haka duk mai layya gashin da ke jikin dabbar da yanka in suf ne waɗanda suke da suf in suka yanka duka za a tattara a bawa mai layya lada a wajen Allah maɗaukakin sarki sai ta ce fasibu biha nafsa ku ji daɗin abin da za ku yanka ku samu kwanciyar hankali kuna da matsayi da martaba a wajen Allah maɗaukakin sarki ɗan uwa musulmi abin da Allah ya hore mana da dukiya kada mu yi kyashi mu yanka muna masu neman kusaci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki mu yanka muna masu bin sunnar iyayenmu guda biyu matsayin annabawa masu daraja guda biyu a wajen Allah maɗaukakin sarki annabi Ibrahim alaihi salam shine Allah ya fara sunnar talayya ta hanyar shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunnar talayya kuma ya bada karfi akan ta kuma ya gwadanta akan wanda yake da hali ya yanka ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yanka ya yanka wa mutanen gidansa ya yanka wa al'ummar shi wanda Allah madaukakin sarki ya hore masa ya yanka ma kanshi ya yanka wa iyalansa ya yalwata wa mutanen gidansa yana neman yardar Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai rufa masa ladansa a ranar gobe alkiyama waɗanda za su yi layya waɗanda za su yi yanka su san yanka tana da sharuɗa tana da ƙa'idoji wanda malamai suka tsago a cikin ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne ita a yi ta da dabbobin ni'ima na ji malam yana bayani wata kiliya ambata da yawa daga cikin su dole ne zama to an yi da raƙuma idan da raƙumi ne tana wadatar wa mutum bakwai sa iya kuɗi kuɗi su sai raƙumi su yanka kuma na yace tabbatacciya mai lada a wajen Allah madaukakin sarki ana yi da saniya mutane sa iya karo karo kawo dubu talatin kawo talatin mutum bakwai ko shida ko biyar su haɗa su yanka ita ma tabbatacciyar layyace mai lada a wajen Allah madaukakin sarki ba sunan tawassan da ba layyace matsawar raƙumi ne matsawar saniya ce mutum bakwai zuwa ƙasa suna iya tarayya a kansa kuma idan raƙumi ne dole sai ya cika shekara biyar idan saniya ce dole sai tana cikin shekara ta biyu ko ta cika shekara ta biyu ya danganta da kohinta da cikan lafiyarta da lafiyar namanta ana da bukata ta cika shekara biyu idan akuya ce ko ɗan akuya mutum zai yanka tabbas sai sun cika shekara guda idan rago ne ko tinkiya in sun cika watanni guda shida ana yankawa kuma insha Allah tabbatacce Allah yace Allah madaukakin sarki zai bada lada a kansa ɗan uwa musulmi ba a yin layya hatta taqa fi zarfin mahdud wa hiya ba'da salati al-eid ila akhir ayyam at-tashrik faman zabaha qabla dhalik فهي صدقة من الصدقات ومن ذبح بعد ذلك فهي كذلك طعمة من الطعام يوم مسلمين شرطي نجبا إتلي باء ينتا في أبا ينسلر إيدي إذا أنت وكذا إيدي أن كوما جدا كما ينا دكيو إخوة سورارا jagora na gari shugaba ya yanka sai su yanka abin da suke da akwai na layya tun daga lokacin lokacin layya ya fara za a yanka a yau gobe ayyamul qar ayyamut tashrik sun fara ana yankawa 11 ana yankawa 12 ana yankawa 13 kwanaki guda hudu duk wanda Allah ya hore mai ya yanka a cikin su layyaci zaka wanda ya yanka a yau talata layyaci wanda ya yanka a laraba layyaci wanda ya je mai gatari ya sayo layyaci wanda ya yanka ranar juma'a kafin rana ta fada layyaci lokacin yana da fadi yana da yalwa da haka in Allah ya hore ma a yau ka yanka a gobe ka yanka a jibi ka yanka a zata ka yanka dukkanin su lai yake tabbata su yabe lada ga Allah madaukakin sarki bayan wannan an takuna salimatan min al-uyub wal uyub al-mu'tabaratu shar'an hiya arba yan uwa musulmi duk abin da zamu yanka ta kubuta daga aibu aibun da shari'a ta hana a yi laye da su sanannun aibu ne guda shida sanannun aibuka ne guda hudu afwan idan tana da aibu ɗaya cikin wannan guda hudun to ba a yanka da ita Allah ta kuna arja wa hiya allati la tumashi al asahiha kada a yanka da wadda take gurguwa in an hada su tafiya da masu lafiya za su rinka barin ta a baya in dai ana samun tazarar tafiya tsakanin ta da ɗan uwa gurguntakar ta a fili take ba ta da damar tafiya wannan ba a nan yadda ita don haka gurguwa da gurguntakar ta yi tasiri a kanta ba a nan yadda ita wa Allah ta kuna mariba haka nan ba a rahin ba a yanka da dabba mai lafiya dabba da take zawayi dabba da an daga itace an daga ta dabba da ba ta tsayuwa da kanta gabar da kana ganin ta akwai illa ta zahiri a kanta waɗanda ‘yan adam suka dakatar da mutum nan dabbar da take da illa ta zahiri a kanta ba a yi layya da ita wannan bai dace a yi layya da dabbar da take da rahin lafiya ba ba a dabba sannan kuma ba a yi da makauniya dabbar da take makauniya ce ko mai ido ɗaya za a ga tasirin makantan ko ido ɗaya a zahiri ita ma ba a layya da ita wa Allah ta kuna hazila التي لا مخ فيها ولا لحم فيها haka nan ƙin zamammiyar dabba ramammiya lalatacciya da babu nama babu kitse babu ɓargo wannan ba a laye da ita don haka ila kanat akmal wa afdal fa hiya kadhalika afdal wa afdal wa ahabba ila Allah tabaaraka wa ta'ala in ta kasance cikakkiya ce lafiyayya ce mai kitse mai nama ƙosasshiya ta kamu wannan ta fi daraja ta fi albarka a wajen Allah maɗaukakin sarki da haka ‘yan uwan musulmi idan za mu yi layya mu fitta dukiya daga cikin duk abin da Allah ya hore muna muna masu jin daɗi a cikin ranmu muna masu kusanci neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki idan muka yanka Allah madaukakin sarki zai sa albarka a cikin dukiyar mu Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله في نفسي مرة ثانية بتقوى الله عز وجل وأوصيكم بها وأورد هنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن عباد الله ولمن ذبح أضحيته أو نحر فله أن يأكل من لحمها وله أن يتصدق منها وله أن يطعم أهله ويدخره إلى ما شاء يقوم به ina sake mana wasiha ina sake jan hankalin mu da duk tsoron Allah madaukakin sarki mu ji tsoron Allah a duk inda muka samu kanmu kuma wannan rana mai alfarma mai daraja da ta biyo muna raye kada mu samu Allah madaukakin sarki a cikin ta mu girmama Allah mu kamba mata ita wannan ranar min sha'airillah wa man yu'azzim hurumatillah fa innaha min taqwal qulub wannan rana tana cikin ranar da Allah ya sanya mu sha'ira me ake kira sha'ira abinda Allah ya kamba ma ya darajanta shi mutum ne guri ne dabba ce lokaci ne rana ce wannan abin su ne ake kira sha'airullah wannan ranar tana cikin sha'airullah tana cikin abin da Allah ya kambama to wanda ya kambama abin da Allah madaukakin sarki ya kambama alama ce ta jin tsoron Allah da haka kada mu sabu Allah a wannan rana kada mu sheke aya a wannan rana din mu zama to masu kusanci zuwa ga Allah muna kabbara a gare shi muna girmama shi muna hailala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ينقوى أتجاب كبر بري أو أن الرانا دبايا سلولي وأن يمن تابعي سل كبر بري أبايا سلما با يتجارته ولو كان الفصل طويلا كودا أن سامو طوال لوكتي متم بي كبر بري با إذا يتنو يتاجي كبر بري دا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر ما الله أجرم ما شاء وانا رانا وانا ينكا yana da damar ya ci daga wannan abin da ya yanka ya ci ya ci da iyalanshi ya yi sadaka su ne masu ƙananan ƙarfi mabukata na unguwa waɗanda ba su yi yanka ba babu laifi a meka musu babu adashen nama nan gidan sun kawo bara mu kai musu nan gidan sun kawo bara mu kai musu inda za mu iya mu duba wani gida ne ba su yi layya ba mu tattara sadakokinmu mu kai musu sai mu yi tarayya da mu da su a cikin jin daɗi ne amma babu alheri a cikin layyarmu kuma ba za mu yi sadaka ba sai ga wanda ya sadaka ya kawo mana wannan adashe ne ana yin sadaka ne ga domin neman yadda Allah maɗaukakin sarki mutumin da kake tsammani ba zai iya saka maka ba ba zai iya rama maka ba ba zai iya maka rana ba wannan su ya fi dace a nema wajen sadaka dan uwa ana kyauta da naman layya shine waɗanda kuke da dangantaka ta zumunci ƴan uwa makusantanka aminanka babu laifi a ɗauka a basu abin da yake sunna ya fi dacewa a ɗanye ake ɗauka a ba mutum a shafta a meƙa wa mutum kada a bari he an soya ɗan tsoka biyu da ɗan ƙahin yana huda leda a meƙa gidan mutane wannan sadakar akwai alamar ruwa a cikinta da haka tana ɗanya kar a bar mata amma za su karɓa su shafta in sun gama meƙa wa mutanen unguwa a tura wa mata abin da ya rage a dafa abin da ya rage a soya babban abin da ake da bukata a layya neman kusaci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan layyar da muka taho cikin ta muna godiya ga Allah madaukakin sarki ya sa mun yi ta lafiya mun kare ta lafiya muna kwanciyar hankali amma da yawa mutane da suke zagaye da mu a cikin wannan ƙasa da ba wajen wannan ƙasa ba wasu ba su da amincin da za su yi sallah irin yadda muka yi ta wata rahin tsaro wata ƙil barazana ta yan kidnafi wata ƙil barazana ta kaza muna addu'a duk waɗanda suke cikin irin wannan hali ubangiji Allah ta yaye musu Allah ta kawo musu mafita inda suke cikin tashin hankali a cikin ƙasar mu da ƙasashen musulmi ubangiji Allah madaukakin sarki Allah ta kawo musu sauki layyar bana ta zo a cikin tsananin tsadar abinci ta zo a cikin tsananin tsadar raguna har ya zama to abin wasa a cikin social media ga raguna ana cewa zakara yana tunkunansu gobe ne fa gobe ne fa rago yana cewa ba matsala bana mun yi tsada ba a iya tunkararwa don haka to ta zo cikin tsadar abinci ta zo cikin tsadar dabbobi muna roƙon Allah madaukakin sarki ka yaye mana wannan kuncin rayuwa Allah ka yaye mana kuncin rayuwa Allah ka sa albarka a cikin daminar mu Allah ka yaye mana kunci da muke ciki wannan kusan a takaice shine abin da yake samu wannan hudu ba ta farko da hudu ba ta biyu ubangiji Allah madaukakin sarki ka karba mana Allahumma taqabbal minna Allahumma taqabbal minna Allahumma taqabbal minna taqabbal Allahu minna wa minkum wa a'adahu alaina bil amn wal barakat muna addu'a duk yadda suka sa hali wannan idi ya tabbata a wannan guri lafiya kalau kama daga hukumomin gari hukuma ta ilimin jami'an tsaro da 'yan agaji da 'yan gudunmuwa daga unguwa da duk wanda ya bada kowace irin guwar gudunmuwa ce ta kuɗi ce ta lokaci ce ta gudunmuwa ce ta ƙarfinsa ubangiji Allah ka saka kowa da alkhairi Allah ka ɗora wannan abu a mizanin shi na kwarai ƴan uwa musulmi dan Allah ƴan agaji da suke ayyuka da jami'an tsaro suna tsaye ne a gurin nan dan sauƙaƙa ayyukan da muke da akwai amma babu daɗi mutum zai yi fakin mutane yan jami'an tsaro su kya mai dan lafiyar abin hawansa dan lafiyar abin hawan mutane kada a yi fakin ana kuma ya hantare su ya ajiye kayan a gurin dan kuma musulmi gaskiya babu kyautawa inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta kyautawa a kan komai فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا الذبحة حديث لما تكاوم أن الله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن قومي الله يربط كيوتا سوا أكيش hatta lai yadda in mun koma za mu yanka Allah ya rubuta mu tausaya mu wasa wuka a yanka da kyau haka nan idan za ka yi mu'amala da mutane ka yi mu'amala da kyawu wanda ya bada lokacinsa saboda tsaron dukiyarka tsaron lafiyarka bai kamata ya zama ko abokin hantara ba abokin zalalima da haka waɗanda aka hantara aka fata musu ne cikin zaman tsaro muna bada hakuri gare su kuma yan uwa dan Allah mu bada hadin kai mu tsare wannan Allahumma taqabbal minna Allahumma taqabbal minna Allahumma taqabbal minna Allahumma a'idhu alaina bil amn wal barakat Allahumma a'idhu alaina bil amn wal barakat Allahumma a'idhu alaina bil amn wal barakat Allahumma rahmna علمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك أنا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين